بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاشة قوة سفر شكرا درودي درودي da wato 41 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na hamsin da hudu za kuma mu tashi darasi na hamsin da biyar inda za mu tashi muna cikin kitabul masajid wa mawadi'us sala za mu tashi hadisi na 380 hadisin abu huraira باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها باب da zai magana akan falala ta sallar jam'i falala zuwa jam'i wa bayani tashdid fi takhalluf anha da bayani akan tsanantawa dangane da at-takhalluf shine nokewa anha ga barin zuwa sallar jam'i in ba manta ba malamai sun kasu kashe biyu wasu malamai na farko sun tafi akan zuwan sallar jam'i wajibi dole mutum ya je jam'i dalilan su kuma suka ce Allah ya ce warka'u ma raki'i wannan ayat cikin suratul baqara wa aqimu salata wa atu zakata sai ya ce warka'u ma raki'i saboda haka ku tsaye da sallah ku bada zakka ku rika yin ruku'i tare da masu ruku'i ma'ana ku rika yin sallah da masu sallah dalili na farko kenan dalili na biyu surata ali imran inda Allah yake magana da nana maryam ya maryam ya maryam qudi li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'i wannan dalilan su ne na cewa a ayoyi wajibi ne mutum ya je sallar jami'i duk wanda bai je ba ya saba Allah madaukakin sarki amma akwai malaman da suke ganin ita sallar jami'i zuwanta ba wajibi bane sai dai rashin zuwanta asara ce mai yawa ka iya cewa abin so ne ana kamar sunna ce mai karfin gaske zuwa jam'i to a cikin hadisan da malam zamu karanta yanzu zamu ga kusan an gwama akwai dalilan da wanda suke kafa hujja da cewa wajibi ne an kawo shi anan akwai dalilan da wanda suke cewa ba wajibi bane shi ma kuma mun kawo shi a matsayin za a kawo shi a matsayin hadisin da za a karanta na kwadaitarwa amma kuka kalli taken malamin shi yanzu da ya taho ya tafi ne akan zuwan wato ba wajibi bane kawai dai akwai matsala ga wanda bai je ba amma a wajen Imam Bukhari har babu yayi na cewa sallar jam'i wajibi dole ne ka je jam'i in ba wanda yake masu larura ba bara mu je zuwa malai hadisi na 380 ana bi hurairah radiyallahu anhu kana an karɓo daga Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yake Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzo kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yana cewa tafdulu salatul jam'i salata ahadikum wahdahu bi 25 juz'an tafdulu salatul jam'i sallar jam'i tana samun fifiko falala fifiko salata ahadikum akan wahdahu akan sallar ɗayan ku shi kadai duk wanda ya sallah a cikin jami'i to yana samun fifiko akan wanda ya sallah shi kadai bi kamfin wa ashirina tusan da yanki na wato matsayi guda 25 ko ba shi bane na me faru ba hadisin bane a naku amma akwai wanda ji ne yauwa to kaga wani kuma ji ne gaskiya ok to na gane inda abin nan din yake amma da hadisi abu hurairah ne ko yauwa to bara ku ji wannan yadda yake duk ɗaya ne um sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul fadlu salatil jami'i falalar fifiko na sallar jam'i ala salatul wahidi akan sallar wato mutum daya kamsin wa ashiruna daraja darajoji ishirin da biyar ne wanda ya zo musu da wannan ruwaya duk ma'ana ɗaya shi ne za ga an ce wane ya rawaito wato na hawahu an gane na hawahu aiko yawwa duk ma'ana ɗaya ce kamar na necessity ne da na necessary a turanci aka kawo ai duk ma'anar su ɗaya ko amma aka ce mitlahu shine ka kawo irin nawa dole saboda haka ma'anar su ɗaya ba matsala sai ce wa tattami'u mala'ikatul layli wa mala'ikatul nahari sannan mala'ikun dare da na yini suna haduwa fi salati subhi a sallar asuba a lokacin suke canjin aiki ya kula abu huraira abu huraira yana cewa iqra'u in shi'tu in kun ga dama ku karanta fadin Allah madaukakin sarki inna qur'anal fajr lallai sallar asuba shine wato mun faɗa a baya abin da yasa ake kiran sallar asuba da qur'an yani al-maqru qira'atan saboda yawan karatu da ake ciki har mun biya cewa annabi na karanta ayoyi 60 zuwa 100 a sallar azuwa saboda ana so ka yi ta doguwa dan wanda ya makara yanzu musamman a raka'a farko amma raka'a ta biyu idan duk an zo to ba a bukatar sai ka kuma tsawaitawa to sai yace ya kula Abu Hurairah ikra'u in shi'tum ku karanta kun ga dama inna qur'anal fajr lallai sallar asuba kana mashhudan ta kasance a bar halatta zuwa ya masa halatta mala'iku mala'iku suna zuwa me yasa aka fifita saboda ana samun canjin aiki tsakanin mala'iku to kaga idan da wannan ruwa ya zo kun ji yadda ma'anar take to bara ku ji ɗaya ma'anar kuma shi ma da muka ce tafzulu maimakon fazulu salatul jami'i nan kuma tafzulu salatul jami'i sallar jam'i tana samun falala ko fifiko salata ahadikum akan wahdahu akan sallar ɗayan ku shi kadai bi 25 juz'an da yanki na yanki yanki na matsayi guda 25 a wata ruwayar kamar da muka ji a wancan darajatan duk ma'anar su daya shine bambancin kawai dan juz'an nan darajatan duk ɗaya ne wa tattabi'u malaikatul layli wa malaikatul nahari fi salatil fajr malaikun dare da nayi suna haduwa a wato sallar asuba masu canjin aiki ثم يقول أبو هريرة سنا أبو هريرة نتوى فقرأوا إن شئتم ممكن قد ما وكانت إن قرآن الفجر فدن الله توا إن قرآن الفجر لن يسلع سبا كان مشهودا تاكا فنتي أبرها لتاك باب وانتين كرو آدي يوه تكاك ونن واتو hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da malamai suka ce ai kwadaitar waye akan sallar jami'i kwadaitar waye domin annabi alaihi salatu wassalam yana faɗa hadisin Abu Hurairah daban yana cewa duk wanda ya tsarki a gidansa abin nufi ya tsarki ya alwala sannan kuma ya tafi zuwa ga ɗaya daga cikin ɗakunan Allah maɗaukakin sarki don ya yi sallar farilla to Allah maɗaukakin sarki zai ta kankare masa zunubansa da kafafuwansa guda biyu kafarsa ta farko za ta rika ɗaga darajarsa ɗaya kafar kuma za ta rika kankare masa zunubansa haka annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa cewa idan mutum ya samu wannan sannan ya tabbata daga Usman dan Affan yana cewa shi ma ya ji Annabi alaihi salatu wasallam yana cewa duk wanda ya sallar isha'i a jam'i sallar isha a jam'i kamar ya yi sallar rabin dare ne kamar an raba dare gida biyu ka sallaci rabin gaba daya duk wanda ya sallar jam'i shi za bonono ne mutum baya zuwa jam'i ya rika tashi sallar dare bonono kenan ya gina daki ya rusa birni kenan sannan wanda ya sallah asuba a jami'i shi ma kamar ya sallaci dare ne in yayi sallah isha'i da asuba a jami'i kamar ya yi sallaci daren ne gaba ɗaya haka za a rubuta man lada shi za ga mai dabara baya wasa da jami'i baya wasa da shi za mu zo mu ji Abdullahi dan Mas'ud nan gaba me zai gaya mana akan magabata dangane da kulawa da wato jami'i ko da an ce ba wajibi bane falalarta zaka kalla to wanda ya sallaci isha'i da asuba kamar wato ya sallaci dare ne gaba ɗaya kuma annabi alaihi salatu wasalam ya gaya mana cewa darajar mutum na ɗaguwa idan yana yin jami yana sammako ya tafi sallah kafin lokacin yayi ko ya yammaci ya tafi sallah kafin lokacin yayi za mu tadda hadisin nan gaba hadisin na abu huraira ne da annabi yake cewa wanda ya sammako zuwa masallaci ko ya yammaci abin nufi in za a yi sallah azhar kafin azhar din ya je magariba kafin magaribar ya je sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce Allah madaukakin sarki zai tare da mar masauki aljanna kullama gada auraha duk lokacin da ya samu ko koyayyan mutum za a rika baki wannan masaukan to wannan kadai ya isa ko da babu ba wajibi bace mu rika zuwa wato masallaci kamar yadda kuma wato kiyaye sallar jam'i yana cika imanin mutum kiyaye sallar jam'i ya tabbata daga ibnu mas'ud yake cewa duk wanda yake so ya haɗu da Allah madaukakin sarki ranar alkiyama yana musulmi to ya kiyaye wa'annan sallolin duk lokacin da aka kirawo su to ya tabbata da ya ji hayya ala sala kai gaggawa zuwa sallah to ka tafi hayya ala fala kai gaggawa zuwa samun rabo ka tafi Abdullahi da Mas'ud yake cewa domin Annabi alaihi salatu wasalam ya shar'anta mana sunnoni na shari'a yace yana daga sunnonin shari'a kuma Annabi alaihi salatu wasalam yana cewa da za ku yi sallah wato da za ku rika yin sallah a cikin gidajenku kamar yadda wato masu barin sallah zuwa jam'i suke yi yace da kun bar sunna annabi haka ibnu mas'ud yake cewa duk wanda yake yin sallah yana ji yana gani kawai sai an kira sallah sai ya koba tiredarsa ko bakin shagon sai ya shimfiɗa kawai ya tasa sallah to ka bar sunna annabi alaihi salatu wasalam wanda yake barin sunna kuma ya bar shari'a shari'a ta yi nesa da shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa lalle yace kuma wanda zai bar sunna Annabi alaihi salatu wasalam to lalle zai bata shine walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum da za ku bar sunna Annabi alaihi salatu wasalam to lalle da za ku bata shi yasa yake cewa wanda yayi alwala ya kyautata alwala yayi tsarki ya kyautata tsarkin sa yayi sannan ya alwala ba inda zai nufata sai masallaci to duk takun da zai za a rubuta man lada kamar yadda muka faɗa ɗazu a baya Abdullahi dan Mas'ud yace na san lokacin da wallahi ba mai barin zuwa jami'i in ba munafiki ba in jiki yace mu cikin mu kaf duk wanda kaga baya zuwa jami'i to munafiki ne kuma wanda munafincin sa ya fito karara ba wanda ake tsattama ba a'a wanda munafincin sa ya bayyana karara yace a wannan lokacin za a ga mutum saboda tsoron munafurci za a dauko shi baki da lafiya ana yi maka kama kama riko shi za a yi wannan a dama wannan a hagu amma wallahi sai an kai ki masallaci yace saboda ba sa so su fada cikin wato cikin munafikai to saboda haka kaga wannan shine sannan yace ya kuma kiyaye cewa zaka ga mutum yayi dau lokaci da yi bashi talla ɗaya ba yace domin annabi alaihi salatu wasallam ya ce duk wanda ya kiyaye tallolin kwana arba'in a cikin jam'i bai fashi ba kwana arba'in tir ka fara daga gobe kwana arba'in tir bai fashi a jam'i ba ba dole sai an gunsu ba takbiratul ihram ba ta kauce masa ba annabi alaihi salatu wasallam yake cewa to lalle wannan dalili ne da zai sa zai kubuta daga abubuwa guda biyu abu na farko munafurci abu na biyu wuta duk wanda ya kwana arba'in bai bakin jam'i ba to zai kubuta daga abubuwa guda biyu munafurci da wuta ba za a sa shi a layin munafukai ba domin abubuwan da ake alamomin munafukan da suke faɗowa ya wuce su sallar isha'i da sallah zuwa shi kowace sallah ba yana zuwa jin sannan kuma Allah ba zai sa shi a wuta ba yace dalilin sa inji ibnu mas'ud yace ya ji daga Anas dan Malik yana cewa Annabi alaihi salatu wasallam yana cewa man salla lillahi 40 yawman fi jama'a duk wanda yayi sallar jami'i ta kwana 40 a cikin mutane kwana 40 sir ba tare da ya kaucewa wato yudriku takbiratul ula yana riskar wato takbiratul ihram kutibat lahu bara'atan za a rubuta maka kubuta guda biyu na farko bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq za a ka rubuta shi a cikin wanda ya kubuta daga wuta kuma ya kubuta daga munafiki to kaga wannan abubuwan guda biyu yana da kyau mu kula da su a kula da kyau sosai ba wai iya zuwa jam'in ba ka zo kana tsaye a tare da ba wallahi in dai muna so mu yi za mu iya daga yau wani ya sa tsaye daga gobe in sha Allah sai yayi wannan kwana 40 din in ka sa a zuciyarka Allah zai taimake ka cewa kabbara harama kar ta kauce ma ana tarin sallah bakwai da 40 to din inda bakwai da rabi take kana masallacin kawai ka gwada kwana 40 barani kuma Allah ya zan rubuta daga yanzu zuwa bayan kwana 41 zan tambaya ga waye ya gwada dan shine karatu cewa duk abin da ya zo mu auna mu gwada shi a kankanmu in ko ka san dama baka kwanciya bacci sai biyu ka gama chatin banda kai ba da kai muke ba to to asuba zai kowace amma banda asuba akwai wanda za ka kowace zai amma asuba illa ma sha Allah famin ma haka tazibi na dan kauye za a yi ma cewa wai in ya zo birni bai shekara arba'in ba tazibi yawwa kwana arba'in ake so a jere in ka za fara ba da excuse to ba zai iya ba kawai ka sa a ranka za ka iya ko da da wasu matsalolin ka yi kokari ka gaya za ka magance su shikenan kawai Allah zai taimake ka Allah idan ka tashi da asuba ka makara masallacin da kake bi baka samu jami'i ba sai ka tafi wani haka magabata suke yi a cikin sahabbai sai mutum ya hau jaki ya tafi wata unguwar saboda ya san yanzu ba sallar asuba ba kawai mu sa a ranmu jama'a za mu iya da kai gobe kowa ya sa a ransa in dai ba rashin lafiya ba rashin lafiya larurar takbiratul ihram ba jam'in ba kawai takbiratul ihram ba ta kauce masa a wasan yana ciki aka tada ikama kaga ai aljanna ba abun da ake cin ta ba malam wane mutum na'am eh kana mashhudan lallai wato ita sallah asuba kana mashhudan malaiku suna halartar ta saboda kaga a lokacin zafi da ya wuce mun faɗa a lokacin ake canjin aiki tsakanin mala'ikun safe da na yamma to shine mashhudan kowace sallah mala'iku suna zuwa amma wannan saboda canjin aikin ta shi ta aka taksisu ba da al'am akai kamar a ce mai girma wato mutanen wato karamar hukumar birni za su zo ziyara wannan masallaci cikin su ma hadda mai girma shugaban karamar hukuma kaga dai an ce wato mutanen karamar hukuma ya haddace to takfifi kenan man kana lillahi man kana aduwa lillahi wa malaikatihi sai yace wa jibrila at takfifu ba'da al'am kenan wanda ya kasance yana adawa da wato Allah madaukakin sarki da kuma mala'iku ko da ba a yi magana ba mun san da jibrilu amma da an gaya ma girman mala'ika jibrilu sai aka ce wa jibrilu wa mikala ko wa mika'ila kaga at takfifu ba'da al'am kenan saboda haka girman sallah zuba ake kara fito da shi cewa Qur'an al-Fajr cewa ita sallah asuba an kira ta ma da al-Qur'ani saboda yawan karatu al-Qur'ani da ake ake yi a ciki daga aya 60 zuwa 100 haka annabi yake riyawa sannan kuma mashhudan mala'iku suna zuwa su canjin aiki a lokacin wannan shine wallahu ala an gane ko to wannan shine abin da ya kamata wato mu lura na farko za mu gane akwai falala ko da yake akwai wani hadisi da zai dora akai mu je gaba sai yake cewa hadisi na 381 ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati salla a cikin jama'a tabtulu salatul fardhi ta fi sallar mutum daya bi 27 daraja da darajoji 27 can a baya mun biya 20 da nawa biyar da bakwai ba cin karo shi zan ka koma fatahul bari na babban malami ibnu hajar al-asqalani ya kawo maganganun malamai da yawa da suka yi akan wato wayannan hadisan guda biyu na cewa me yasa wanda yake 25 wanda yake 27 sai ya dauki maganar da ko zaka karanta shafuka da yawa amma maganar da ya dauko cewa wanda tafi rinjaye ya rinjaye da ita yake cewa ai bambanci tsakanin darajojin shine abinda malamai suka tafi akai wato ita sallar da ake yi a boye kamar azahar la'asar su ne a boye ko to su ne masu daraja 25 a jam'i ita ce mai daraja 25 wadda ake yin ta kuma jahariya ita ce kuma mai daraja 28 am da bakwai aguwan an gane ko yauwa wannan shine abin da suka kawo kamar yadda suka kawo kuma magana tana da kyau sosai da sosai kai domin suna cewa aljam'u aula min at-tarji'i aljam'u aula min at-tarji'i ka haɗa hadisai guda biyu da suka inganta kai aiki da su ya fi ka fifita wani akan wani kamar hadisin shiga ban ɗaki cewa kada a ba alƙibla baya kada kuma a kalle ta ko sai wani hadisi ya zo ya nuna kuma gashi an bata baya wata rana annabi ya bata baya yana cikin ban ɗaki hadisin ibn umar to kaga da aka zo sai aka gwama hadisan aka ce ba duk kowanne ya inganta shine idan a guri kake rafaffe imam malik ya ce yace ko ina zaka iya kallo yace amma guri bara guri ka bawa alqiblar baya ko da arfafan guri yace amma an larura ta sa ko ban dakin ka kai an juyar da kai ne gabas ko baya an bata baya yace ba komai in ka fito zai ka ce gofara naka yace amma a fili haramun ne kaga hadisan biji yayi aiki da shi ta an mutum bai zai irin wannan ka'idodin bai yana biya bulugul maram sai ita ta'adi sai ta hadisi domin zai ga wannan hadisin ya ci karo da wancan ya ce in mutum ya taba hannunsa da al'aurarsa wani hadisin kuma ya zo ya ce ai duk tsoka ce a jikinka to sai an lura sosai an gane to wannan shi ne Umali yace akwai akwai falala dangane da wannan hadisin falalar yin sallah a cikin jami'i kaga sai yace falala bai ce wajibci ba ya tafi akan cewa ana samun falala idan an yi haka sannan kuma hadisin ya bayani akan karancin ladan wanda ya tallafi kadai idan ma ba Allah ya karba kenan shine za a baki daraja daya kuma baki da tabbas ita kwa sallah a jami'i kana shiga albarkacin wasu kana iya shiga albarkacin wasu sannan hadisin ya nuna mana cewa an mutum yayi sallah shi kadai ba za a ce ba ba ta yi amma matsayin ne ba a da tabbacinsa sannan kuma hadisin yayi nuni akan falala musamman na baya da muka wuce akan falalar sallah asuba sannan kuma hadisin ya ƙara bayani akan cewa lallai mala'iku suna son wannan al'umma domin gashi har ibada da muke aiwatarwa suna kokari su tau cikin mu ayi tare da su hadisi na 382 ana bi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga abu hurairah lallai annabi tira da amince Allah ya tabbata gare shi yake wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa kaga wannan yana ɗaya daga abin da zamu lura cewa duk sifofin Allah a mai ruha kama ja'ad kun san mun ja faɗa wannan za ka ga mai karatu da mara faɗa da mara karatu za ka yana cewa rai a hannun Allah ko ba faɗa ai an baki rai a hannun Allah amma hankalinka bai taɓa kawowa cewa ana nufin hannu irin na mutum ba ko to haka ake so duk sifar Allah ka yi ka tsora ta akan irin wancan tunanin naka da kyau shi kenan sai ka zauna lafiya amma idan ka ji ya zo ya fara bayanin hannu an ce Allah yana da hannu da can da kake rai a hannun Allah wani irin hannu kake ne to saboda haka shine cikakken tauhidi kamar yadda Imam Malik ya faɗa ka gudanar da su kamar yadda suka zo kar kai tawili kar kai ta'dili kar kai kar kai tahrifi kar kai takyifi kar kai tamthili lasna nushabbihu rabbina bi sifatina إن المعطل عابد البوتاني wannan shi ne to shi ne yake cewa wallafi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannunsa laqad hamamtu na yi nufin shi ne hamamtu wa laqad hammat bihi wa hamma biha na yi nufin an amura bi salaya bi hadabin fa yuqtaba in yi umarni da a tada sallah a kawo kirari an amura bi hadabin nayi na yi nufin in yi umarni da a kawo kirare ba yi ba a tara mun shi guri guda karmami sun ba amura bi salati sannan na yi umarni da a tada sallah ba yi azzana laha a yi mata kiran sallah sannan a tada ikama sun ba amura rajulan sannan umarci wani daban ba ya umman nasa ya yi mutane liman annabi ya ce saura kir na yi wannan umarnin na kyala mutane ba ni zan musu limanci ban sa wani ya limantin ni kuma sun ma ukhalifa ila rijalin sannan tafi zuwa ga mutanen da waɗanda suke tsayawa suke nokewa a gidajensu ba sa fita sallah ko a shagunansu ko a majalisa fa uhalika alaihim buyutahum mun kona gidajensu saura kiris ne haka shine malaman da suke cewa wajibi ne suka ce akan abin da yake mustahabi annabi ba zai kona mutane gida ba kun ji dalilin su ko inda mustahabi ne ko falala ce da su annabi ba zai ce zai je kona mutane a gidansu ba saboda tana da girma wajibi ke hira masu cewa wajibi ne sun kama dalili da wannan hadisi yace fa wa harika alaihim buyutan in kone gidajen wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina ke hannunsa law ya alamu ahadu da ce ɗayan siyasan annahu yajidu araqan samina zai samu wani dan kaji wanda akwai ragowar nama a jiki dan roma romo romo ko ana raba ɗari biyu kawai ya san in ya je masallacin ana raba kuɗi annabi alayhi salatu wassalam ya ce aw mirmataini ko ana ba da kofato shine mirmataini hasanataini kyakkyawan kofato wanda aka yi masa rumu mai kyau da ya ji onga sai ya ce la shahida isha wallahi da sai ya je sallar isha da ya san ana raba wani abu abin nufi da ya san ana ba da abin duniya zai je a ai misali an fi shawa da wannan misali malam alin zari kwangila Allah ya barza rahama ba dan ya mutu ba ayan ji akwai lokacin da masallacin sa a cikin unguwar da tayar da asuba saboda akwai ran da kawai ya bushi iska ya rufe kofa ya ce ya biya musu maka kowa ba ke gari sai aka yi dogule saboda busar iska aka ce a wannan shekarun yana yi wani dan unguwar wani ɗalibin mai yake gaya mu a wannan shekarun kawai zai guje ka kawai sai ko kallo sai ce wani da wani bai su je maka ba wannan shekarar ko biyar za ku je maka wallahi fita aka rika har ɗan wasu unguwar tasowa suka yi daga kowa ya tafi tanye a zuba ba boko haram ba ko bai je ya tafi a kaba ya ji zai samu maka abin ba haka na'am kaji alhaji bashir ya ce a masallacin tiki ba yana raba yan bulo yana raba yan bulo kuma cika ake can hawaje duk wanda bai samu ciki duk zafin ciki wallahi sai ya zauna haka ɗabi'ar mu take inda ana raba abun duniya ba zai bayi mita cewa liman ya ja doguwar sura ba musamman ranar da liman ya gajeriyar sura alhaji baya nan ai da hukin ba liman za su rika me yasa za ka yi sallah ka idan alhaji baya nan Allah ga ya san halin mu yawa yi za za ku ga yana ta faɗa ɗabi'un mu amma wallahi da abun duniya ake rabawa masallatai ba za a rika samun guri ba Allah to yasa annabi yace da aki ake rabawa me dan ragowar nama a jiki ba ma naman zalla ba da romo ya sha onga da dan kofato ji ba haka amma a roman da ya sha onga yace da cika za a rika ya masallaci haka ne yawa to saboda haka abin da zaka samu a kiyama yafi wannan law kanu ya alamuna ta saboda haka kaga ya kamata lallai a ce shi sa hadisin Abu Huraira kamar yadda wato yake faɗa a wata ruwayar bai kawo shi a wannan wato littafin ba yana cewa wani mutum ya zo wani makawo ya taɓa zuwa gurin Annabi alaihi salatu wasallam yace ya ma'aikin Allah ba ni da dan jagora wanda zai mun jagora zuwa masallaci sai yace dole ke ayi mun alfarma in rika zama a gida kaga inda ba wajibi bane zai zo ne mun alfarma shi ma dalilin masu cewa wajibi ne jam'i kenan in ba da larura ba ina so a yi min alfarma in zauna a gida sai annabi yace je ka amma yana da larura yace je ka amma har ya biya ya tafi sai annabi yace hal tasma'u nidaa kana jin kiran sallah sai yace eh yana ji sai yace fa ajib yace dole ka zo masallaci shi ma wannan dalili ne na cewa lallai wajibi ne sallar jami'i wajibi ne sallar jami'i saboda haka shi ma dalilin wato da suka ƙara kafawa kenan a ciki sannan kuma suka ƙara da dalilin wata aya da na manta ban gaya muku cikin suratul nisa da Allah yake wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka kaga wannan ayar ka duba fa kaga wal yaqudu aslihatahum fa idza tajadu falyakunu min wara'ikum inda jami'i ba wajibi bane me yasa sai an yi jami'i a yaki ma inda jeho makamai ake amma Allah ya ce a yi jam'i in an fara jam'i an tarwatsa mutane kowa ya ci gaba a haka amma saboda muhimmanci da girman jam'i aka ce jam'i za a yi aka ba da salo-salo na jam'i ko da jam'i ba wajibi ba ne kana cikin malaman da ra'ayin malaman da suka ce ba wajibi ba ne to gaskiya ka ɗauki jam'i da matuƙar muhimmancin ka saboda wa'incan dalilan nasu suna da ƙarfi Allah suna da ƙarfin gaske hadisi na gaba hadisi na ɗari uku da tamanin da uku ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace laysa salatun laysa salatun aqalu ala al-munafiqina min al-fajr wal isha babu sallolin da suke nauyi ga munafikai fiye da sallar asuba da kuma sallah asuba a isha'i to ga hadisin walau ya'lamuna ma fihi ba da mutane sun san alkhairin da ke cikin sallolin nan guda biyu da sun sani la atawhu ma da sun je wa sallolin walau habwan koda da jan ciki ne mutum yana jan cikin sa da sai ya je sallah inda ya za alkhairan da Allah ya kunsa ya ajiye wayannan sallolin da sai ya je laqad hamamtu an amura al-mu'adhdhina fa yuqim na yi nufin in umarci mai kiran sallah ya tada ikama shine fa yuqi thumma amara rajulan sannan umarci wani mutum ya ummun nas ya mutane liman thumma aqudu shu'lan min nar sannan dauki shu'l wani yanki dosanowa ka dosano ya dan dosano wuta ya samu dan kara ya dosano wuta fa wa alika ala man la yakhruju ila salati ba'du yace in je in kona gidajen wanda ba sa fita sallah yace sauran irs ne haka mun yi bayanin wannan hadisin da ba wajibi bane ya annabi zai kona gidan wani akan abin da yake ba wajibi ba shi ma dalilin ma cewa wajibi ne suna ba da wani dalili cewa akwai wata rana da wato ubayyu dan kab yake cewa annabi alaihi salatu wasalam yayi mana sallah asuba yayin da aka idar da sallar sai annabi alaihi salatu wasalam wato ya ga mutanen cikin masallaci kadan sai gan su kadan sai yake cewa um, wato shahidin fulan shin wani ya zo masallaci yau sai aka ce mai ya zo sai ce wa da fa aka ce shi ma ya zo wa da fa sai da ya lissafa mutane uku sai aka ce ai sun zo sai yake cewa to innahu laysa min salatin asqala asqalu ala almunafiqina min salati al-isha al-akhira ku sani cewa babu sallolin da suke munafikai nauyi fiye da sallar asuba da sallar wato sallar isha'i shine wala suke ce da ana zargi ana jin ana da shakku akan wayannan mutanen da annabi ya kira sunan saboda a lokacin akwai wanda munafurcin su ya bayyana karara kamar su dan ubayi dan salo an san su akwai wanda kuma zargi ake kamar yadda zamu biya hadisin itibani bin malik yanzu zargin su ake to dan annabi ya kawo musu da wannan an idan da sallah kawai sai yace ina wani aka ce yana nan wani fa yana nan wani fa yana nan sai yace to ku sani amsa ya ba su dangane da zargin da suke wa mutane ku sani su munafukai sallar da take musu nauyi sallar isha'i ce ta biyu ita ce sallar isha'i ta bayan magarba domin ita ma magarba ana kiranta isha to kaga sai ba da amsa idan baka iya yin sallar isha a kan lokaci to akwai matsala a cikin jami'i to bara mu biya hadisi hadisi babi babu rukhsati fi takhallufi anil jama'a bi udhri babin da yake magana akan mutum zai iya nokewa ya ƙi zuwa sallar jam'i amma da uzuri in yana da uzuri sai sai ya zauna ana itiban bin malik an karbo daga itiban dan malik jiya nake gaya wasu ɗaliban mu a islamiya wa itiban dan malik nace da wahala ka kara ɗaya ungoku ka ga mai wannan sunan nace amma sahabin annabi sahabin annabi saboda haka ya kamata a san shi kar a ce muawiya kafinta an gane ko saboda haka wannan sahabin annabi alaihi salatu wassalam ne wanda yana cikin manyan sahabbai masu falala to shine sunansa shine Iktibanu bin Malik bin Amr bin Al-Ajlan ibn Zayd ibn Ghanam bin Salim bin Auf lokacin da aka hijira daga Makka zuwa Madina annabi alaihi salatu wassalam ya hada shi abota musamman malaman Islamiya akwai wata daura da muke so mu shirya kwanan nan za za mu shirya ta Allah ya da wannan watan ina so in tuntubi wasu daga cikin irin su Alhaji Kabir Bara ran tashi za mu tattauna da shi da wanda yake ganin muna so mu yi wannan daurar musamman malaman Islamiyya da suke amfanar da tayini guda kawai wataƙila yini uku muke so mu tayini guda na wasu littattafai haka to akwai abubuwan da bai kamata a ce malamin Islamiyya ya yi littattafai ba bai kamata ba to insha Allah ta'ala muna san muna ta wannan shirye-shiryen so um, Itibanu bin Malik lokacin da annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina ya hada wato abuta tsakanin wani da wani dan Madina da dan Makka to sai ya hada shi da Umar dan Khattab bai kamata a manta wannan ba an hada shi da Umar dan Khattab a matsayin abokai kuma kowa ya san irin bajintar da suka yi a wannan lokacin abubuwa kala-kala saboda haka itban dan malik ya je ya koki daban-daban ya fara daga yakin badar da yakin uhud da khandak to amma fa bayan nan sai makan ya samu matsala ta ido idansa ya makan to sai tambaya annabi alaihi salatu wasalam cewa ya zo gida ya masa sallah kamar yadda zamu ji a hadisin ya zo ya masa sallah a gida ya zamto gurin da ya yi sallah ya zaba albarkacin gurin shi ya mai da nan gurin masallacinsa inda kaga yana da larura yanzu to a dunkule annabi alaihi salatu wasalam ya zo gidan ya yi masa sallah sannan kuma ya rasu a zamanin muawiya wannan abin da muke so a dan rike kenan akan itibani bin malik to mu da hadisin yace wa huwa min ashabi rasulillah yana cikin sahabban manzon Allah kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi sannan kuma mala yace shahida badr ya je badr min al ansar yana cikin mutanen madina annahu ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulullah ya zo gurin annabi alaihi salatu wa salam yace ya ma'aikin Allah kun ga da masu umar da suka tafi ai daga makka suka tafi zuwa madina to shi dan madina ne yace ya ma'aikin Allah kada wato an kartu basari ai arada bihi da'u basari yace ido na yayi rauni yana ganin garara garara baya gani sosai sai ido na yayi rauni wa ana usalli li qawmi yace kuma ni ne liman ni nake wa mutane liman fa idza kanat al abdaru sal al wadi yace idan aka yi ruwan sama akwai wani kwari wani hanya ko gulbi a hanyar gidana yace tuka yake da ruwa idan aka yi ruwa gurin tuka yake tab da ruwa shine sadal wadi allazi baini wa baina wanda yake tsakani na da masallacin lam astadi ana atiya masjidahum ba zan iya zuwa masallacin wa mutane limanci ba fa usalli bihim wato in zo musu sallah wa waditu ya rasulullah sai nake so ya ma'aikin Allah annaka ta'tini fa tusalli ko fa tusalli fi baiti ina so ka zo gidana kai min sallah fa attakhiduhu musalla yace riki gurin a matsayin gurin sallah nawa kala sai annabi yace fa kala lahu rasul mai ruwaya yace fa kala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da shi ta'afalu insha Allah da yarda Allah zan yi haka da abin da zaka yi kace insha Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa ayyasha Allah kala ikbal itibani yace fa gada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai ko washe gari sai annabi alaihi salatu wasallam ya san mako yazo gidana wa abubakar da shi da babban sahibin sa abubakar abokin sa a duniya abokin sa a lahira abokin sa a duniya wa laukari alkafiru sai yace hinan tafa annahar lokacin da rana ta daga fasta'azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya nemi izini da ya zo gidan a matsayin sa na jagora shugaba sai nemi izini fa azintu lahu yace neman izini fa lam yajlis da ya shigo bai zauna ba hatta da kalal bai har sai da ya shiga cikin gidan thumma qala sai yace da shi aina tuhibbu an usalli min baiti ina kake so ne ma sallah a cikin gidan nan naka annabi baya wasa da matsalolin wanda suke tare da shi a ina kake so ne ma sallah qala sai yace fa ashautu lahu ila nahiyatin min albayt yace sai na nuna ma wata kutarwa wani gefe a cikin gidan sun makala sun makala aina tuhibbu an usalliya min baiti ina kake so ne ma sallah bayan a cikin gida a cikin ɗakin ka kuma kale yace fa ashartu lahu ila nahiyatin min albayt sai na nuna ma wata kuturwa a cikin ɗakin fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kabbara sai annabi ya miƙe ya kabbara fa qumna mu ma muka miƙe fa saffana muka yi sau فصلى ركعتين النبي صلى ركعة بي ثم سلم سنه سلم قال يتي وهبسناه على قذيرة صنعناها له yace sai muka tsare annabi alaihi salatu wasalam saboda wani goba ta arziki wato khazira malamai suka ce shine wani irin abinci wanda ake yin sa kamar tuwon kwai gari ne ake zuba shi kadan amma gaba ɗaya tuwo ba turi din salama ne kamar dambun nama haka ce kamar yambur amma na nama to sai suka wato yi masa wannan abincin qala tiji fataba fil baiti rijalun min ahli dar nan ne ko eh kafiratu eh sai muka hada ma wani abinci shine kamar wancan yambur din yawa sai ce fataba fil baiti ko asaba ai ittaba sai aka samu cewa mutanen gidan kawai sai suka haɗu shi ne fasawa bilwai na kasa ganin gurin na fasawa bilwai su rijalun min ahalin da sai mutanen gidan wato mutane iyalan cikin gidan kawai duk sai suka haɗu zawwa adadin ma'abuta adadi fajjama'u suka tattaru guri ɗaya shine sabatin ne fa qala qa'ilun minhu sai wani mai magana a cikin su yace aina malik ibn dukshun ina malik dan dukshun aina malik ibn dukhaikin kai karamin dukhshin din kenan sai ce ila malik dan dukhaikin au ibn dukhshin ko kuma ibn dukhshin kamar anas ne da unais in ka ce anas anas kawai amma unais karamin anas din ba wuce ma yana yi zai ce baba karami da baba babba ko sai ce alaji karami irin wannan ne to shi ma aka ce duba larabe shi ba zai kawai a kalma ɗaya zai bayar hasan sai ce hussein shi kenan hasan babban kenan hussein karamin duk suna ɗaya ne kuma hasana babbar husaina karamar to shi ne kawai ya kama wannan tafiye to shi ne ya kama shakkar rawi cewa ibnu dukhaikin aka ce ko ibnu dukhshin fa qala ba'dhum sai suka ce zalika munafiqun ana tambayar wannan bawan Allah bayan an tattara a cikin gidan sai aka tambayi wannan bawan Allah cewa ina yake kawai sai suka ce ai munafiki ne la yuhibbu Allah wa rasulahu baya san Allah da manzansa baya nan za ku iya tuna maganar da muka yi ɗazai na cewa annabi alaihi salatu wasallam ya rika tambaye wasu mutane wata nan da aka yi sallah saboda wannan dalilin saboda ana fama da shi a lokacin cewa in dai aka ga wasu saboda munafukai sun taka rawa daga lokacin da suka yi wa Nana Aisha kage sai aka rika sa wasu lamba aka yi walƙiya kuma annabi ya gaya wa Huzaifa cewa ga munafukan sai da ya gaya masu sunayen su tsaf to kowa zai rika jin tsoron kai ya fada cikin wayannan to sai aka ce ila ibnu dukhshur sai suka ce ai munafiki ne baya san Allah da manzansa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce la taqul zalik me maganar ne yana faɗa sai annabi yace kar ka ƙara faɗa wannan magana ala tarahu qad qala la ilaha illallah ba ka ganin ya faɗi la ilaha illallah yuridu bi zalika wajha Allah ga kuma amsa yace ba iya faɗar ta kawai yayi ba yana mai nufatin wato ubangiji madaukakin sarki da faɗin haka ma'ana ka'idodin nan shuruɗu la ilaha illallah diya tuka halitan mai kalbi ya faɗe ta ba wai wato nifaki ba ba nifaka qala Allah wa rasuluhu a'lam sai suka ba da amsa shi wanda yayi wannan magana sai ce Allah da manzansa su suka fi sani qala sai yace fa inna nara wajahu wa nasihatahu ila almunafiqin ai ya rasulullah abin da yasa dama na faɗa haka na ga ya fi dan karkata ya fi maganganunsa da abubuwan sa ya fi da munafikai a nasiha sa ya fi zuwa gurin munafikai sannan kuma a muna yawan ganin sa a cikin su su ubayi dan salut فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi yake to bara a gaya ma amsa fa inna Allah kada harama ala nari man qala la ilaha illa Allah ka sani cewa Allah ya haramtawa duk wanda yake la ilaha illa Allah Allah ya haramta masa shiga wuta amma da sharadi yaftagi bi zalika wajh Allah bambancin su da munafikai ke su munafikai la yaftaguna bi zalika wajh Allah shine bambanci yaftagi bi zalika wajh Allah zai ka debo shuruɗu la ilaha illa Allah ka faɗa yanzu idan kana biya wa hadisi ya tibani bin malik a sa'adatul muslim na malam daura kana biya yara a islamiya iya nan fa zai biya ba cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam harama ala nari man qala la ilaha illa allah yabtaji bi dal in baka karatu ba zaka iya bayanin komai ba sai dai kai taiwa yara waka amma idan kana karatu ka san dogon hadisin zaka iya tuno me ya faru sai kai wa yara bayani shikenan to shi za wajibi ne wajibi ne mu tsara wato zagi dantse wajen neman ilimi kwarai da gaske to sai yace yabtaji bi zalika wajha Allah yana mai nufatar ubangiji madaukakin sarki da fadin haka wannan shine hadisin to karkashin wannan hadisin lallai wato za mu koyi abubuwa na farko ya halatta mutum zai iya tsayawa a gida bai je jam'i ba amma ya zama da uzuri sai daga cikin uzuran shine rashin lafiya abu na biyu mutum zai iya faɗar aibinsa cewa ina da matsala kaza a ko a SWOT analysis ai ka kana faɗan me aibinka tunda ka faɗi me strength ɗinka ko ka zo ka faɗi weakness ɗinka ka faɗi opportunity naka ka faɗi threat ai anan ma ka faɗa to saboda haka zaka iya faɗan me matsalar ka kai an zo an ce wani yi kaza ka ce gaskiya abin da yasa ba na so in saboda kaza wani ya bi ni tantanta domin shi ya iya kaza shikenan an gane ko to wannan shine sannan abu na wato gaba da zamu koya shine ya halatta a nemi tabarruki da asar na bayin Allah in ka yadda da malami ka yadda da takawarsa zaka iya gayyata sa sabon gidanka yazo idan yazo zai iya daukan wannan tarbiyyar wannan tsarin yayi wa yayi sallah raka'a biyu a wani guri ya samu wani guri yayi sallah raka'a biyu na nafila wannan ya halatta kamar da malamai suka kawo a cikin wato littattafai sannan abu na hudu shine akwai wato ziyarar malamai da manyan mutane da shugabanni an gane ko idan kai shugaba ne ko malami to ka samu wanda daga cikin mabiyanka wata ranka kai ma ziyara har kawai zai ji daɗi kawai a ce wata rana har kawai ka ga gwamna a gidanka kun taɓa aiki zama guri ɗaya ko shugaban ƙasa ba za ka manta wannan abin ba ko ka ga sarki kawai ya zo a ce yaya ka ce ai kawai ziyara ya kama malamin ku wanda zai iya gurin karatu kuke haɗuwa kawai ya kama ziyara wanda ya riga ya yi suna mai yahudun malami ne kawai sai ka ganshi ya zo ziyara ya aka yi ziyara kawai na kama zai ji daɗi musamman ko wani guri ya buɗe na sana'a karamar sana'a ba babba ba ma wanda yake jin ba wato bai isa a zo gurinsa ba kawai ya ganka zai ji daɗi sosai wannan ɗabi'a ce ta annabi alaihi salatu wassalam sannan kuma wato ambatan wanda ake zargin sa da wani abu a zo gurin shugaba a faɗa a faɗi wani abu da ake zargi a kansa malamin ka ce wannan ba a kiran sa giba ba giba ba kaga ai giba shine ziki ba ka ka bi mai karahu to wannan baya cikin giba sannan kuma ba da kariya ga wanda ake zargin wato yana cikin wani laifi kuma alhalin zargi ne kawai bai tabbata ba sannan abu na bakwai za mu gane cewa lallai annabi yana da kyawawan ɗabi'u da ƙanƙan da kai duk da matsayin da Allah ya ba shi sannan hadisin yana nuna mana cewa wanda ya mutu da kalmar shahada ba zai dawama a wuta ba sabanin sabanin wa'idiyya yan wa'idiyya shine duk wanda yayi wa Allah laifi ɗaya ba ai khalidun mukhalladun finna sune yan wa'idiyya eh sannan za mu gane cewa ya halatta a yi sallar nafila a jam'i amma ba kowace ba ba kowace sallar nafila ba ba kowace ake jam'i ba ko waɗanda ana iya musu jam'i sannan abu na ƙarshe ake ba kowanne mai laifi ba ne ɗan wannan abu ba kowanne aikin kafurki ne in mutum ya yi zama kafuri ba domin zai iya yi ya jahilta abin bai ma sani ba ba kowanne aikin bid'a bane idan mutum ya za a ce ya zama ɗan bid'a domin watakila bai sani ba an fahimta da kyau ko ba kowane aikin kaza haka ibnu taymiya ya gaya wasu yake cewa ya kalli wasu mutane yake cewa wannan aikin da kuke yi yake inda ni zan yi dana kafirta amma ku ba kafirta domin shi ya sani sai ce amma ku sani ba kyau ya musu wa'azi kaza kaza yace inda ni zan yi irin wannan yanzu na kafirta to wannan shine salon da ya kamata a bi a ta harkar da'awa ba kowane mutum ne zai yi wani abu wato yan wasu abubuwan ya zanto wannan sunan ya faɗa masa ba domin zai iya yiwa bai sani ba kawai wayan da kai zai daga ran da aka wayan da kai ya gamsu ya gane to in ya kuma yi tuji ne ya faɗa domin yana sani ala basiratin ne hadisi na gaba hadisi na ɗari uku da tamanin da biyar na'am ai mun yi magana tafarnuwa tun a baya da cin tafarnuwa da kuka da wani abu mai wari duk yana cikin abubuwan mutum ya ci mai kuka yanzu ka gani kamata ya yi brush ko ya samu azuwai saboda tana buga tana fitowa ka fahimta yawwa ko mutum ya ci abinci mai manja ma to ka ko za ga bakinsa zai nuna alama duk ire-iren wayannan abubuwan duk ba musulunci ya kawo su ne suke ganin boko ba boko ba ke musulunci ne hadisi na ƙarshe da za mu tsaya a kansa an Mahmud bin Rabi' an karbo daga Mahmud ibn Rabi' za'ama annahu aqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya riya cewa lallai ya haddace Annabi alaihi salatu wasallam ya haddace abubuwan da Annabi alaihi salatu wasallam wato ko kuma fahima ya fahimta Annabi alaihi salatu wasallam shine aqala wa aqala majjatan majjaha dan ma ya nuna ma cewa ya fahimta Annabi alaihi salatu wasallam sai yake cewa hatta wani kurban ruwa da annabi alaihi salatu wasalam yayi ya haddace majjatan wani kurban ruwa majaha da ya kurba min dalwi daga mazubin ruwa shine addalu guga ko abin da ya kama da wannan kana gidari mu wanda yake a cikin gidan tun ma haddasa an itiban hadisi hisabi kun gane sannan sai dauko wanda hadisin na itiban bin malik shi ma yana gurin abin ya faru kenan yace ranar da annabi ya zo har sai da ya tsebi ruwa ya kurba a bakin sa ya zubar shine wala suka ce ya halatta a karɓi ruwa ya karamin yaro babban abin da za mu koya kira a wannan domin hasan ibn ali ana ga yana rawaitowa cewa lokacin ina yaro na hadu sai annabi yana kaza to abubuwan da za mu koya akan wannan shine annabi yana wasa da yara abin nabi wa sai da annabi ya guntso ruwa a bakin sa ya fesa ba yana yaro bai manta ba yanzu bayan ya girme yake faɗa to annabi alaihi salatu wasalam ya kuntso ruwa a bakin sa ya fesa mu to za mu koyi wannan annabi yana wasa da yara kuma yana wato yana yana da yake kiransa yana yana tautata musu yana kuma ba su dariya ba sannan abu na biyu cewa ya halatta a yi ruwaya daga karamin yaro hadisin da za mu tashi akan shine hadisin da zai magana wato akan yin sallah akan tabarma domin kun za akwai wanda suke ganin yin sallah a tabarma makaruri to shi za mu tashi sati mai zuwa kuma mu ji wato wanda fiƙi za mu koya a cikin wannan hadisi mai girma abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya zo mana na'am muna da kwakwan gidi da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon banta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata karatun mu na Laraba gobe a kamun jana'i za mu biya insha Allah ta'ala akwai bayani da aka tsira da
insha Allah ta'ala kamar yadda a sati da ya gabata a wama